إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا نوبة وتاني تركوا muna tara ga watan zulqaida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya dace da 26 ga watan hudu shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirin alqurani mai girma a cikin suratul ma'ida mun tsaya daidai faɗin Allah subhanahu wata'ala fa in yakhruju minha fa inna dakhilun sai Allah ta'ala ce qala rajulan min alladhina yakhafun anama Allahu alayhim adkhulu alayhim albab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin qala rajulan sai mutane guda biyu suka ce minan ladina ya khafuna daga cikin waɗanda suke jin tsoro ba suke tsoro Allah ta'ala suna jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ba cikin waɗancan masu jin tsoron suke ba a wannan tsoron su mai kyau ne jin tsoron su abin yabo ne wato an ce mutane ne guda biyu annabi Yusha da kuma Kalib sunayensu kenan guda biyu mushajji'ina liqaumi suka fada suna masu karfafa mutanensu mutane sun yi sanyi suna ga ba za a iya tinkaran waɗannan gwambuzo gwambuzon mutanen ba gumaguman mutane kattan mutane ya za mu tinkara su sai suka ba su kuzari munhidina lahum suna masu yunkurawa gare su ala qitali aduwihim abu sa su je su yaƙi maƙiyinsu wa ihtilali biladihim da kuma kwato garuruwansu daga hannun waɗannan azzaliman mana su ba su ji tsoro ba anama Allah alaihi ma Allah subhanahu wataala yayi ni'ima akan su bi tawfiq da ainihi datar da su da Allah subhanahu wataala a daidai wannan wurin Allah ya datar da su ga abin da ya kamata su yi suka yi gaba dai gaba dai ba tsoro duk abin da zai faruwa alheri ne duk wanda ya tunkari makiyin shi yaki da shi duk abin da ya faru gare shi to alheri ne wal hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn babu abin da kuke jira gare mu sai ɗaya daga cikin abubuwa mafi kyawu guda biyu ko dai mutuwa ko kuma mi cin nasara idan mutum ya mutu wurin yaki domin Allah ya samu shahada idan kuma bai mutu ba ya dawo da ran shi to kaga ya ci nasara wurin yaƙi ke za ka dinda ta wada rataya in ji bahaushe to Allah subhanahu wataala ya yi musu nema da datar da su da yi wa kalimatil haqq sannan Allah ta'ala ya yi musu nema da faɗin gaskiya bi hadal mawqin a cikin wannan wurin al muhtaj wanda yake da bukata ila mithli kalamihim ya zuwa irin maganarsu wuri kamar wannan to ana neman jarumai marasa tsoro waɗanda za su yadda tsoro su ce kawai a je a yi wa ana malayin bisabri kuma Allah subhanahu wataala ya yi nema a gare su da haƙuri da ya masu kuma sai an yi haƙuri ya ce bin Allah sai an yi haƙuri za a iya dagewa a tsaya a yaƙi maƙiyan Allah kuma ba haƙuri mutum ya gajen dangana sai ya bar wurin wal yaqini kuma Allah ta'ala ya yi nema a gare su da ya ƙini tabbas mana sun yarda cewa Allah zai ba su taimako abinda ake so da yadda kake ka saba zuciyarka cewa abinda kake so wurin Allah Allah zai baka babu wani abu da ya gagara Allah subhanahu wataala cikin abin da Allah ya ce ka roƙe shi to babu abin da yake gagaran Allah shi wurin Allah komai mai yiwa ne domin inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa dukkan komai inna Allah yaf'alu ma yasha Allah ta'ala yana aikata abin da yake so ya aikata a wurin dan adam ne za ka zanki kokonto ka samu abu ko ba za ka samu ba kuma haka nan ne wurin shi ba wurin tabbas bane amma wurin Allah wurin tabbas ne ka tabbatar da cewa dukkan abin da kake so ko mun girman shi ko mun yawan shi to ka gaya ma Allah ya baka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu idan za mu roƙon Allah to mu roƙi Allah aljanna babba ta kololuwa ta ƙarshe wanda ba kowa ke samun ta ba sai manyan mutane to ka roƙi Allah ya baka ita sai ya baka mana sai ya sanya ka cikin manyan mutanen kai ma to aljanna kenan wadda tafi komi girma kuma ta kololuwa ta ƙarshe wallan tana dan abin duniya da bai kai kawo wanda zaka ci yau ka canye gobe shikenan ji ba ce ka mutu ka koma wurin Allah to me zai gagara Allah subhanahu wataala dan haka Allah ya musu nema da hakuri kuma Allah ta'ala ya yi musu nema da da tabbas me suka ce ma mutanen su udkhulu alaihim albaba suka ce kai ku shiga wannan kowa kansu a kutsa a shiga kawai fa idza dakhaltumuhu suka ce masa kai in kun shiga wannan kofa fa innakum ghalibuna wallahi za ku ci nasara ita kuma kofa Allah ya ce a shige ta to an shige ta to kuma nan cin nasara yake ay laysa bainakum babu abin da ke tsakanin ku wa baina nasri kuma alaihim da tsakanin cin nasarar ku akan su illa an tajzimu alaihim sai dai kawai ku yanke akan su wa tadkhulu alaihim albab kuma ku shiga wannan kofa akan su ma'ana ku bi taurinsu ku shiga ƙoha ba mutane ne kattan mutane manyan mutane ga su da kayan yaƙi ga su da ƙarfi sun bi su ƙarfi sun bi su yawa kaga irin wurin da mutum baya da haƙuri baya da yaƙini sai jikin shi ya sanye ya mutu kawai sai kaji mutum ya ce gaskiya abin ba yi ba to yaƙi dan zamba ne duk girmansu da ƙarfinsu kuna yawa wani abu da za ku tsoratar da su kaji gabansu ya faɗi baka ga su Khalid dan Walid ba da suka zo yaki kafirai 200 muta yawan su su kuma 3000 sun linka su so wajen 80 yawa su su 3000 ne su kuma su 200 kuma aka yi yakin Khalid dan Walid bai nuna mutane yakin bayiwa ba saboda kai ya kashe ma mayakan shi zuciya kai ya kai ya kai sare musu goyoyi kai ya kashe musu jiki yace kawai yace a sauya na da musu dawo hagu na hagu su koma dama na gaba su koma baya na gaba su na baya su koma gaba yace muna haka nan kuma muna yin baya kafirai sai suka ji tsoro suka ce kai an karo musu yawa kuma ku ja baya. Ya ce, Muna samun wani wuri da za mu laɓewa, mu shiga wannan lungu. Kaburan su sai suka taja suka ce, Kun so suke su kewayo ta bayanmu, duk yawansu. Ko kuma da suka shiga wannan lungun suka gaba a biyu su ba suka ce, To, mu arce mu koma gida. To, ya gidan zamba ne. rairayen waɗannan mutane su ake bukata a rairayen waɗannan wuraren mutane masu jarumta bai za da kantumu alaihim idan kuka shiga wannan uwa a kansu fa innahum sayan hazimun da sannu za su kakkare gaba ɗaya da sannu za su roshe da sannu ƙarinsu zai karewa tun na amara sa'an nan suka sake umarninsu bai uddatin da wani tanadi da za su هي أقوى العدد wanda ita ce mafi karfin tanade-tanade da za'a duk wani tanadi da za'a to bai kai tanadin mai ba imani da Allah subhanahu wataala da kyakkyawan alaka ka da Allah tanadin da zaka duk shirin da zaka yi to ka jara da Allah subhanahu wataala in ka jara da Allah to kayan ka sun gyaru al'amarin ka ya gyaru ka ci nasara cikin al'amarin fa qala sai suka ce wa ala allahi fatawakkalu suka ce to abinda muke so da ku ku dogara da Allah shi kare kawai in kuntum mu'mini in kun kasance masu bada gaskiya ga Allah subhanahu in dai kun yarda kun yi imani da Allah to ku dogara da shi fa inna fit tawakkuli ala Allah saboda a cikin dogaro da Allah subhanahu wataala wa khususan fi hadha al-mawdin musamman ma cikin irin wannan wurin taysiran lil amr akwai saukakawa ga al'amari duk wanda ya dogara da Allah Allah subhanahu wataala zai saukaka mai al'amari shi kuma ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah to Allah ya ishe shi wa nasran ala al-a'da sannan kuma cikin dogaro da Allah subhanahu wataala akwai cin nasara akan makiya ma'ana ka yarda da cewa ba kai ne za ka kakkare waɗannan makiyan ba Allah ne zai taimakon ka shine dogaro da Allah wadalla hada wannan yayi nuni ala wujubi tawakkul akan cewa dogaro da Allah wajibi ne ba wani abu ne na in ka ga dama ba duk lokacin da ka tinkari wani abu to ka dogara da Allah Allah ya ce fa idza azamta fa tawakkal ala Allah idan kai niyya aikata wani abu to ka dogara da Allah subhanahu wataala to kenan kaga dogaro da Allah subhanahu wataala wajibi ne shi yasa zaka ganin cikin alqur'ani galibi da Allah ta'ala umarni yake bada wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun masu imani su dogara da Allah subhanahu wataala shi kadai وعلى الله فليتوكل المتوكلون ما سدوغرو سدوغرا ده الله شي كدai وتوكل على الله فدوغرا ده الله وتوكل على الحق المبين كدوغرا ده الله سبحانه وتعالى wanda yake mai gaskiya mai bayanin komai وتوكل على الحي الذي لا يموت كدوغرا ده الله سبحانه وتعالى rayayi wanda baya mutuwa kaga duk umarni Allah subhanahu wataala yake ta badawa wani kaga fi'il al-amr yazo ko kuma fi'ili mudari yazo yana tare da lamul amr a cikin shi ya nuna kenan dogaro da Allah subhanahu wataala wajibi ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu dogaro da Allah cewa law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli ku mutane da kuna dogaro da Allah dogaro da Allah na gaskiya la razaqakum da Allah ta'ala ya azurta ku kama yarzuqu at-tayra kuma inda Allah ta'ala yake arzuta tsuntsu tasdu khimasan wa taruhu butana suna sammako su je neman abinci cikin su ba komi amma kuma in sun dawo zaka ga sun ci sun koshi kuma har sun dauko ma ƴaƴan su wanda za su ba su suna da tabbas kullun sun je sai sun samu ma'ana suna da dogaro da Allah irin dogaran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da irin shi muke yi mu ma da Allah ya ba mu arziki kamar yadda yake ba mu to sai da yawancin mu ba mu da wannan dogaran da Allah subhanahu wataala kadan daga cikin mu ne muke ba dogaro da Allah muhimmanci a cikin rayuwar mu da Allah subhanahu wataala to wajibi ne ba wani abu ne na duk wanda bai dogara da Allah ba to ba mumini bane kuma Allah ya bada umarni yace a dogara da shi wala annahu sannan kuma wannan aya ta nuna cewa lalle bi hasabi imanil abdi da gwargwadon imanin bawa yakunu tawakkuluhu dogaran shi da Allah subhanahu wataala yake kasancewa daidai kudin ka daidai shagalin ka ke yawa yawa in ka zo wurin mai nama wani dala 50 zai bada a yanka mai tsoka biye ce ce ci gaba yana kallo ba yadda za shi dai ta yi shi wani kuma zai ba da dala ɗari a samu tsoka hudu ko biyar ko shidda a bashi wani kuma zai ba da jikka wani kuma kuna kallo zai zuwa ya ce wannan kawai yake so gaba ɗaya na ba su wani wurin kaji ne wurin zabi ne zai ɗauki guda ɗaya wani kuma kaji yana cewa guda nawa ne duka gaba ɗaya wurin ana cewa akwai waɗanda suka abin nan shi to a yadda masa na sauran duka na sai kasan ko nawa yake ce ba matsala sauri nake ai maza a gyara su ko nawa ne a gaya mana ko ba harka imani ma haka nan gwargwadon imaninka gwargwadon dogaranka da Allah subhanahu wataala wani imanin shi ya lullube shi tun daga kai har kawo wani kuma imanin shi daidai waya yake zuwa kawahuwa wani daga gaba zuwa kawahuwa wani daga kugun shi zuwa kawahuwa wani daga cinya wani daga gwiwa wani daga kwabri wani daga digadigai wani kuma can kasa ma imani yake to kaga wanda yake da imani ya lullube shi to dogaro da Allah ma ya lullube shi shine malam yace wala annahu bihasabi imani al-abd lalle da barbaran imanin bawa ya kunu tawakkulu dogarin shi da Allah subhanahu wataala yake kasancewa to amma duk da haka nan duk da wannan kwadaitarwar da aka yi musu malam yace falam yalja fihim hadha al-kalam wannan maganan da aka yi musu bata bata unwane su ba ba ce unwaninta ba wala nafa fihim al-malam ma'ana munafikai ne ba masu imanin gaskiya bane waɗanda ake ma wannan magana zargi kuma bai amfani a cikin su ba wa qalu qawlal adallin sai suka faɗi irin magana ta mutane waɗanda suke makaskantan mutane kananan mutane waɗanda qalu suka ce ya Musa suka ce kai annabi Musa inna lan nadkhulaha muna ga maka lalle mu ba za mu shiga wannan kofar ba ba za mu shiga wannan garin ba na da mu fiya abada har abada in dai waɗannan suna cikin ta da waɗannan dumumuwan da yake mu ba gaskiya ba mu yarda ba kamar yadda munafikai suka zange cewa zarra haula idinuhu waɗannan addinin su ne ya rude su lokacin da aka zo yakin ne yakin badar yawa suke zarra haula idinum sai Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim duk wanda ya dogara da Allah subhanahu wataala to Allah mabuwayi ne mai hikima to da addinin ka bai rude ka ba me kamata ya rude ka ai kamata ka zan iji kana jin izza da addinin ka kana ganin babu wani abu da ya kai shi albarkacin shi Allah yana iya kai ka ko ina da addinin musulunci to babu sama addini babu wata ni'ima babu wani matsayi babu wata ɗaukaka da ta kai ɗaukaka addinin musulunci billahi lazim ba da ɗaukaka addini ba da yanzu muna da makaskanta wulakanta mu ba komai ba wallahi wannan zaman ba za mu yi shi ba amma saboda addini addinin Allah ne Allah ke bayan mu har za mu samun dama mu zo mu zanna mai karatu duniya ta ji mu kuma ba yadda za ta yi me yasa saboda Allah ke bayan mu a taba mu a gani ba wanda zai taba mu kafin zuwa addinin musuluncin yaya muke rayuwa wulaƙantattu fuskantattu muke rayuwa ma addinin musulunci shi ya samu mana wannan izin da wannan ɗaukakai da haka duk wanda ya dogara da Allah ya rike addinin Allah subhanahu wataala to shine madaukaki kuma shine mabuwayi a wurin Allah subhanahu wataala saboda haka suka ce a Allah ya mu ba za mu shiga ba in dai waɗannan gumaguman mutanen na ciki ya zaɓi an tawa rabbuka ka kai da kai da Allahnka da kai da mahalicinka wa qatila ku je ku yaki inna hauna qa'idun lalle mu muna nan zaune muna jira magani za a kari ba gani sai an kare an ci nasara ai ko sai su su shiga ko kunya ba su me za ka da rayuwa ai rayuwa in dai saboda Allah ne subhanahu wataala ba komai bace kakka ɗauki rayuwa komai inda saboda addinin Allah ne sai da ta akwai ranar da za ka fanshi abinda ka saida ma Allah subhanahu wataala bi anna lahumul janna Allah zai baka aljanna inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah subhanahu wataala ya sai daga masu imani rayukansu da dukiyoyinsu saboda Allah zai ba su aljanna akwai kama aljanna daɗin in ka zaɓe shi kenan ba zai taɓa kurce ma ba sabanin daɗin duniya daɗin duniya kurcewa yake karewa mutuwa kake kamar shi amma daɗin aljanna bai kurce maka wasu malamai suka ce wato da suka ce fana da an tawa rabbuka suna nufin da shi da ɗan uwan shi haruna shi ne rabbuka ne saboda suna ganin haruna shi ne sama da annabi musa wurin shekaru mana kai da magajinka ku tai ku yaki wallahu ta'ala alam cikin daidin wanda malamai suke yake amma da zahiri rishin ladabi ne da rishin kunya irin na bani isra'ila haka ne ko inna hauna qa'iduna suka ce lalle mu muna nan zanne muna kallo kuma ashma hada al-kalam min qalan yace babu magana da ta kai kuni irin wannan magana da kai to daga wurin shi ko annabi ka yada ma wannan magana ai kai mummunan magana balle tana ka hado da Allah da ya turo shi wa muwafaqa li nabiyyin fi hada al-kalam al-har daqiq kuma tinkarar su da suka yi ma'anar su fuska da fuska a cikin irin wannan matsayin wanda yake akwai kunci akwai damuwa an shiga cikin damuwa kwarai da umarni ya zo daga Allah Allah ya ce a shiga shi kuma annabi yana bukatar waɗanda za su kama mai a shiga shi kadai ba zai shiga ba da mutane tare da shi dubban mutane amma duka sun ce ba su sai ɗan ƙwarori suka ce da su ba daga babu wato mummunan magana kamar irin wannan magana irin wannan lokaci lokacin tashin hankali lokacin da zukata suka kawo ga makogaro ana ganin ko a mutu ko a rayu hankali ya tashi da cikin irin wannan wuri kuma a samu mutane su kare ma bayan su ce ayin ba za mu ba san akwai tashin hankali allazi qaddat alhajatu wanda bukata ta kira wa barura da kuma larura ta yi kira ila nusrati nabiyhi ya zuwa taimakon annabinsu wa izazi anfusihim da kuma nuna izzan kawunansu su nuna cewa lalle su ma mabuwaya ne mutane ne masu karfi amma da sai suka yi sanyi wa bi hada wa amsalihi to da wannan ne da ire-iren shi ya zaharu tafawut bambance bambance ke sabuwa suke bayyana bainan sa'irul ummu tsakanin sauran al'ummomi wa ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana irin waɗannan wurare su suke bambanta tsakanin mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummomin annabawa waɗanda suka gabace mu irin yadda al'ummomin annaba wai annabin wanasi shi suke bi amma akwai lokacin da za su gaya mai irin wannan muguwar magana mu kuma al'ummominmu ba za su gaya manzo Allah irin wannan magana ba ma'ana sabon manzala da suke tare da ga su ga manzala ba su ga mai irin wannan magana aifu qala sahabatu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam yayin da sahabbai suka ce ma manzala sallallahu alaihi wasallam hina shawarahu lokacin da ya shawarce su fil qital azya ayyaki yawm badr ranar yakin badr ma'annahu lam yuhtamma alaihi lam yuhattim alaihi tare da cewa yakin ba a wajarta shi a kansu ba ba ce dole sai sun je wurin yakin ba zabi ne aka bada me suka ce ya rasulullah suka ce ya kai manzon Allah law kunta bina hadha albahr wannan tekun namu ruwan maliya din nan da zaka ce mu kutsa mu shiga mu ce wurin yaki la khudnahu ma'ak da mun bi ka tare da shi mun shiga in mun rayu shi kenan ma ba mu rayu ba mu dai muna tare da kai kawai da ka ce mu shiga shiga da walau balagta bina barkal gimadi da za ka isa da wurin da ake ce ma barakal gimadi wani wuri ne mai nisa kuma mai wahala la takhallafa anka ahad wallahi babu wani cikin mu da za ya makara ya kibinka wala naqul suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ba za mu faɗa maka makama qala musa kama kala qaumu Musa li Musa kama yanda mutane annabi Musa suka ga ma annabi Musa idza ba anta wa rabbuka faqatila ka taida kai da Allah mahalicin ka kuje ku yaki inna hahuna qa'iduna lalle mu muna nan zaune ba za mu yaki in dai da wadancan mutane ne to ba za mu yaki walakin sai dai mu ce maka za mu ya rasulullah idza ba anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun ka tai da kai da Allah malicinka ku yi yaki mu ma za mu kama ma a yaki min bayni yadayka a gaba gare ka za mu shiga mai yaki wa min khalfika daga bayanka wa an yaminika daga damarka wa an yasarika daga hagunka duk ta ko ina sai mun yaki me za mu da rayuwa alhali da Allah ta'ala yana kiran mu zuwa aljanna to kaga su bani Isra'ila sun san lalle wannan ibada ce kuma an an tayi aljanna in an mutu aljanna za a samu amma kana ga irin bakan magana da suka gaya ma annabi ba kunya ba tsoron Allah ba girmamawa ba ladabi da biyayya ga annabawa abinda ba za ka samu al'umman mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna ji falamma ra Musa alaihi salam lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ga utuwahum alaihi taurin kansa akan shi sun kiya sun turge qala sai ce rabbi ya Allah malikiya inni la amliku illa nafsi wa akhi mallaki kowa ba sai kai na sai dan uwa kawai kowa su dai ban su dai da Haruna wa da kani ai wala ya dani lana bi qitalihim ba mu da ikon ya kasu walastu bi jabbarin ala haulai sa'adda kuma ni ba mutum ne mai tilastawa akan waɗancan ba zan matsa musu ba in ce lalle sai sun zo an yi wannan faɗan tun da sun ce ba su to na mallaki dan uwana da ni da dan uwana za mu kira mu fa furuq bainana Allah ka bambanta tsakanin ka rarraba tsakanin wa bainal qaumil fasiqina da tsakanin mutane waɗanda suka hita suka ma tawaye game da umarnin da ka ba su ay uhkum bainana wa bainahum Allah kai hukunci zakarinmu da su ya an tanzila fihim kamar ka sarko a cikin su min al-uqubati daga cikin uquba maktabat hikmatuka wargwadan abinda hikimarka ta kumsa ma'ana kai masa azabar da ta dace da shi wadalla zalika wannan yayi nuni ala anna qawluhu akan cewa lalle maganar da suka yi wa filahum da aikin su min al-kaba'ir al-azima yana daga cikin manyan laifuka masu girma al-mujibati lil fisqi wanda take sa mutun ya zama fasik annabin Allah ya baka umarni ka ce ba za ka yi ba to kaga ya nuna maganar da suka suka ce idza ba anta wa rabbuka faqatila da suka ce lan narkula abada ana cewa ko shaka za ta ba mu shaka kabira ce daga cikin kaba'irin sunu da aikin da maganar su gaba daya laifuffuka ne manya manya kuma laifuffuka ne waɗanda suke kai mutum ya zamanto fast wato yanzu kai ba mai imani bane cikakke ba mai imani ne tare da fasikanci kana da imani amma kuma ni akwai fasikanci tare da kai saboda baka da ladabi baka da biyayya baka san girman Allah ba baka san girman annabawan Allah ba baka san girman umarni da aikin da Allah subhanahu wataala ya sanya ka ba Allah ya kiyaye qala Allah mujiban li da'wati Musa sai Allah subhanahu wataala ya ce yana mai amsa dawa annabi Musa alaihi salam fa innaha muharramatun alaihim lalle ta wannan garin da aka ce su shiga to an hana su shigar ta 40 sana har shekara 40 mana duk sai sun kare ba su shiga ba sai sun mutu suna yawo yatihuna fil ardi za su yi fatan kai a doron ƙasa tsawon shekara arba'in ba za su shiga wannan garin ba sai sun zo za su shiga sai su bace hanya sai su koma tsawon shekara arba'in a yi na mina hukubati lalle yana daga cikin hukubarsu an nuharrima alaihim mu hana masu dukula hadhihi alqarya shiga wannan garin allati katabaha Allah lahum wanda Allah subhanahu wataala wato ya wajarta masa ita muddata 40 sana tsawon shekaru 40 da suka tafa amma tunda Allah bai rubuta masa shiga ba Allah ya haramta masa shike sai sun zo kamar sai su sai su yi kuma in dare ya same su su huta da sun tashi bakin su diba ina ba su sai su kare shiga daji har shekara kaza Allah mai iko na rusa duk in Allah yana maka abu ba wanda sai ya baka shi in ya baka kuma wanda sai ya kwace maka ba haka Allah yake shekara 40 kuma ba irin ta yanzu ba ko ta yanzu ai tana da yawa in kana da hannun kaga kayan wata 40 ta zo 80 kenan ko cewa kai ka shiga ma ba ka shiga mi za ka yi rayuwar ta riga ta kare ubari arba'in irin tada wadda sai an yi shekara biyar a shekarun yanzu sa na samu shekara guda irin ta da yanzu kuma kaga shekaru dandanin suke abin nan dandanin suke karewa yanzu aka ce ma yakin da aka yi tsakanin saddam hussein da da saudiya da kuwait an shekara talatin da wajen bakwai kayi mamaki sai ka diman shekara ashirin ne kawai da suka wuce wadda shekaru ne irin nada an kusa shekara arba'in da yin wannan yakin to haka Allah subhanahu wataala ya rike su a cikin wannan dajin saboda summa Allah taurin kai Allah subhanahu wataala sai masa sakayya da irin taurin kai ba so suke su shiga garin sanan alam ba Allah ya ce to ba ku ba shiga garin wata kalmata a cikin wannan lokacin kuma aidan yatihuna fil ardi za su tabacewa a cikin kasa ai la ya taduna ba za su shiryu ba ila fariqi ne zuwa hanya wala yabquna mutma'innina wala yabquna mutma'innina kuma ba za su wanzu suna cikin natsuwa ba ba za su ga hanyar shiga garin ba kuma babu kwanciyar hankali tare da su wadi hukubatun duniyawiya wannan hukuba ce ta duniya Allah subhanahu wataala ya kama su da ita da Allah ta'ala tana yiwa Allah subhanahu wataala kaffara biya an ya masu kaffara zunubin da suka aikata tsakaninsu da Allah subhanahu wataala to bai ta hukuba ta duniya Allah subhanahu wataala in ya ga dama da ita sai ya karkare masu mulki hukumar da take rayuwarka ta duniya kana da kuɗi ka yi rishin mutunci ka yi rishin arziki ka kiba kowa ka rike ka rike Allah ya talauta ka to ta rayuwa ne ya zama hukuma gare ka ya zama kafara gare ka a yafi maka muna ganewa ko ko kuma kare na mutane ba ka ganin darajar kowa irin mutane ne waɗanda kawai ɗan jiji da kai kuma kai ba kowa bane kai ba ka da komi amma kallon kowa kake kawai mutumin banza to sai Allah subhanahu wataala ya maganin ka ya zannar da kai shekara kai shekara 25 ko 30 kana ta jiya dan ka sai hiddo ka ko gida a zannar da kai kana ta kallon masu wucewa in kai sa sai Allah ya karkare masu nubban ka da wannan wahalar da kake tasha in kai sa ki dan tarihin sa kuma wala dabul akhirati akbar ita lahirar tana ce wadda kake zuwa tana jiran Allah kiyaye wa dafa anhu kuma Allah subhanahu wataala tana yiwa ya tunkuɗe masu hukubatan aqaba minha hukuba wadda take mafi girma da gare ta wa fi hada a cikin wannan dalilun akwai dalili ala anna al-uqubata ala dhanbi akan cewa lalle hukuba akan zunubi qad takunu tana ya kasancewa bi zawali ni'matin mawjuda da gushewa wata ni'ima wadda ke da hannunka wadda akwai ta don Allah ta'ala ya tashi kama ka da zunubin da ka aikata to Allah yana iya kwace ma wannan neman da kake cikin ta hukuma dai hukuma ce saboda kai laifi kai zunubi abin da yasa ka kai zunubin shine wata nema da kake ciki sai Allah ya kwace nema in ka wani babban ma'aikaci ne sai Allah ya sa a sauke ka ka dawo kana neman ma'ina wata ma'aikata za ka samu ka rage tuka mota ba Allah bane shi ya baka na gara ma sai ya kwace abin shi ma domin ya baka baka gode ba ka tsaya kana ta girman kai kana ta kallon mutane saman ruwa kawai kamar kai kama kanka alhali Allah ya maka au ko kuma daf'i niqmatin wato tunkuɗe wata azaba kadin aqada bi sababi wujudiha ta riga ta kullu ko kadin aqada sababu wujudiha babarin samuwar ta ya riga ya tabbata auta akura ko kuma jinkirta ta ila waqtin akhar zuwa wani lokaci bada Allah subhanahu wataala kamar yanda saboda zunubi yana ya kwace ma yana ya gusar da wata nema ko wata baiwa ko wata kyauta da yama to kuma Allah subhanahu wataala yana ya tunkuɗe ma wata azaba wadda da ta sun riga sun cika kawai jiran ta ake kuma sai Allah ya ingishe ma ita zuwa wani lokaci yanzu dai ba za ta same ka ba amma gaba tana yiwa ta same ka duka hikimomi ne na ubangiji Allah subhanahu wataala wal anna malan yace tana yiwa al hikmata fi hadhihi al mudda wato hikima a cikin wannan lokacin an ya muta aktharu haula mafi yawan waɗannan duk su mutu alladina qalu hadhihi almaqala waɗanda suka faɗi wannan magana kai ka zo shekara 40 ai ka san mutanen da za su mutu a cikin da yawa gare su yanzu nan da shekara 40 mutane kana ya tuno mutum 100 waɗanda kada ka tuno ba duk sun mutu in wani ya sun yi haka kuma shi ma ba zai iya tunan suka tsakanin maza da mata tsakanin yara da matasa da gwaraza da dattijawa za ka iya kirgawa da kanka nan da shekara arba'in in kai tana da shekara sittin misali tana iya kirga mutum ɗari shi ne malamin ce tana yiwa wato mafi yawan waɗannan waɗanda suka yi taurinka wanda Allah ya ce ba za su shiga wannan daren da tsawon shekara arba'in tana yawa mafi yawan su dusu mutu shi ne hikima cikin wannan allazina qalu hadhihi al-maqala wadanda suka faɗi wannan muguwar magana da Allah subhanahu wa ta'ala as-sadira magana wadda ta yi an qulubin daga zukatan da la sabra fiha babu hakuri a cikin su wala tabata kuma babu tabbata a cikin su kuma zukata abinda ake so hakuri ake so hakuri akan bauta ma Allah dagewa kan a tsaya bauta ma Allah subhanahu wataala ka san horawa kowa yana iyawa amma a kare da kai wannan ba kowa ke iyawa bi kullin ila shawil ula harakat walakin azizun fil rijali tabatu duk lokacin da aka ce za a fara abu za ka ga ana ta rubutu ana shi amma a tsaya a dade ana yi sai gaskiya ana bukatar kuli bukatar juriya ana bukatar tabbata ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqwa la'allakum tuflihun Allah ya ce ya gwada suka yi imani ko ya ku yi juriya ku tsaya ku tabbata kan addinin Allah subhanahu wataala ku ji tsoron Allah saboda ku ci nasara a cikin rayuwa waɗannan mutane waɗanda suka faɗi wannan mugun magana ga Allah da annabin Allah babu haƙuri ga zukatansu kuma babu tabbata a cikin zukatansu bal qad alifat al-isti'bada li aduwiha sun riga sun saba yin bauta da makiyansu ma'ana sun riga sun riga kansu suna ganin makiyansu ne kadai kamar yadda muke da yawa daga cikin mu muke ganin ba abin da muke yawa inda ba inda ba turawa su nan shi ba akwai da yawa da mutane da jikinsu ya mutu da aka ce an kace alaka da france shi kenan ya zama rayuwa to ya muke rayuwa da da Allah ya ce ya muka zama da muna tare da ita me muka samu me aka ba mu waye mai kuɗi cikin mutanen france me muka samu tun da muke kuma da an kace mu'amala da su ka ce wai wai sai an ga yadda za a rayuwa da ya ake rayuwa muna tare da ita ake cewa mu ne baya duk duniya mu ne ƙarshe sai da muka fara kwatar kanmu daga hannun ta ɗin sannan muka fara shiga can gaba gaba in muna tare da zai halaka za mu kashe kashe mu zate to muna da irin wannan tunanin yadda take mutum haka muke mu ma mutane duk abin da za ta yi ma muna iya waɗanda tsara falon gidajen da ta gida a fari wanda ake cewa babu birni wanda ya fari a tsaruwa ya mai tana iya koma haka da muna da shi arzikin mu bane kudin mu ne yake dauka a jiya wannan tsarin mu mu kuma ga mu da kudin ba za mu iya yi ba saboda Allah to irin shi ne malamin ce qad alifat waɗannan zukata nasu sun riga sun yi sabo da alisti ibada yin bauta da addu'a ga makiyansu don dauka kawai su ba za su iya komai sai dai makiyansu ولم تكن لها همم ba su da waɗansu himmomi turakkiha waɗanda za su ɗaukaka su ila ma fi irtiqawa ya zuwa abin da cikin shi akwai ɗaukaka su gasar nan tura sun riga sun kashe mu jiki sun ce ba bai komi sai an mun ko ba haka bane sun riga sun gama da mu kawai sun ce ba mai ya kuma mun yarda رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال ما وبي kamata. dauka da abin da suke iyawa mu ma muna iya shi da suke kera motoci ma muna iya kera motoci da suke da motoci Peugeot da wane ne ma muna iya kirkiro na mu zanki kerawa me me ba za mu iya ba ilimin mukan masu ilimin mu sai dai su kare haka kawai cikin karatu su kuma za su su kare wurin kere-kere wurin sana'o'i su kashe mamu kamfanoni su je su raya nasu yin wata basira ta ka in kai wani dan abu mai yake a kama ma abin ya haɓaka ya girma sai a ce ma wannan bata lokaci ne kakai wannan ta'addanci yake kawo in ka kera jirgi sai a kashe ma jiki a ce daga haka ne ɗan ɗaliban su ma suka yi har suke bababamai suna tada domin haɗa mu da ‘yan ɗaliban ko ‘yan Nijar ne. Shi wanda ya naki bai ma san su ba, me ya haɗa shi da babban bai yi, jirgi ya yi, sai ku kama mashi. Zuwa kera jirgi wanda za a zanki balaguro cikin Nijar ma tukuna. Kuma da kuɗi yan kaɗan, a yi ƙira kuɗi yan kaɗan ba sai an sha wahala ba sai mun je mun ɗauko ɗan miliyar kaza ba. da yan miliyan ɗari biyu mu sai zo ya kera mana jirgi mu zanci hawan abu amma sai mu ce ba mu duk da haka suka fara rayuwarsu ba abin da zai kawo mana ɗaukaka ba musu shi sai dai ɗaukaka wasu muke su wa uluhiya da kuma abin da a cikin shi akwai ɗaukakar su to za ka ga duk wasu su wani ta mahara kuma saboda ta bayyana na shi'atun jadida wato wasu masu tasowa sabi da tarabba uqulum uqulum hankulan su za su samu tarbiya ala qalb qari alada abu samu kushe neman mulkushe makiya haka ya kamata a ce kullum yadda suke tunani mutanen su ba su san duk yaran su an samu su kyamu kyaman mu kin mu da rena mu da cewa mu kan burwai muke ba ba mutane bane kuma da arzikin mu ake tunkawo da shi ake duk wani ci gaba amma an cire ma 'yan ƙasa son mutace mutanen da kuke gani baƙaƙe Allah ya aje musu arziki ƙasashensu shi ne muke ɗaukowa muna kawowa nan wuri in kun gansu ku girmama su ku ba a wannan sai dai mun mun ga bature ya yi to da ɗan gajeren wanda yana yawo cikin garin mara mai ta kallon shi yanzu haka wancan mai ilimi ta burge ku shekarun baya ma yawo ake ana tabin shi ana tabin shi da gajeren wando da horar cinye shi ga hili malam ko kunya ba shi Allah kiyaye wa da mai istidad da kuma ainihin rishin ni rishin yan bauta gare su man cewa da cewa lalle su manyan mu ne wa dullil bani min as-sa'ada da kuma wulakanci wanda yake hana samun dauka to duk saboda irin wannan yabaru kuma wannan ya faru ne ga irin waɗannan zukata waɗanda suke ganin cewa wanda ya tahi ya tahi ke dan ba yadda za a iya dawo a ɗaukaka ta Allah ce Allah ne yake daga wanda ya ga dama ka neme ta Allah ta'ala ce don da yake neman ɗaukaka ta Allah ce neme ta wurin Allah Allah zai ba shi su ma waɗannan da kaga sun samu ɗaukaka waye ba su Allah Allah ya samu dace a kira sallah mala yace wa rabbani Allah ta'ala lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa anna abdahu Musa lalle bawon sha annabi Musa alaihi salam bi ghayati rahma yana cikin matukar tausaya lil khalqi akan halitta ka san annabi da yanda yake ya fi kowa tausayi ya fi kowa jin kai ya fi kowa taimako ya fi kowa hali na kwarai inda annabi yake khususan qaumahu musamman ma mutanen shi yana matukar tausaya musu saboda ya san mutane ne hatsabibai mutane ne masu hadari tantiran mutane ne ba su raga ma kowa ba amma duk da haka nan yana tausaya musu shi yasa hakuri sai annabi a mutumin da zai gaya ma bakan magana kuma ka ci gaba da hakuri da shi kasan sai annabi yake yi wannan ce ya musa lan nu'mina laka kai Musa ba za mu imani ba hatta nara Allah jahra sai mun ga Allah kuru kuru ka gura mu ba za mu kare ga su kuma tare da shi cikin irin wannan ta yace suka ga ma annabi Musa haka wannan cikin irin wannan imo da ake a din anan din ma ba su raga mashi ba ga Allah ya ga masu da hukuma sun kasa ganin gari ma suke ce ba annabi Musa ba za sai ka gura mu Allah lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra lan nasbira ala ta'amin wa kai ba za mu yakuri akan abinci guda ba cikin wannan fadi mu cikin wannan dimawa ta Musa roƙa masa Allah cewa Allah ka saukar masa da abinci guda biyu wanda babu wahala a cikin shi abincin tsuntsu da kuma ruwan darba ci abincin nama ne ga san shi kawai su ci su koshi sannan su sha ruwa suka ce ba su cikin wannan dimuwar da ake ana cikin hallaka ba cikin kamun Allah yake amma suke gaya ma Allah bakan magana amma duk da haka nan su annabawa daban suke da mutane akwai tausayi to Allah ta'ala ya sa annabi Musa cikin matukar tausayi yake akan halitta musamman ma akan mutanen shi wa annahu cewa lalle annabi Musa Allah ya san rubbaba so da yawa rabba lahu zai tausaya gare su wa ihtamalathu shafaqa kuma tsananin tausayi da tsoro zai ɗauke shi alal huzni alaihim akan bakin cikin abin da zai samu ya zai ukubata a cikin wannan azaba da Allah zai musu Allah ya san cewa dan Musa ya iya damuwa da irin wannan jarrabawa da ubangiji Allah subhanahu wataala zai samu su da ita aw du'a lahu ko kuma yin addu'a gare su bi zawaliha da ainihin kusan da wannan hukuma Allah ya sa annabi Musa yana yin roƙon Allah cewa Allah subhanahu wataala ya yi haƙuri ya jaye masa wannan hukuma ya roƙi Allah subhanahu wataala duk abu ne mai yiwa kadi ba ga annabi Musa ba ba annabi Isa alayhi salam kadi ba ga abinda abinda mutanen shi suka yi suka ce mai Allah ne suka ce mai dan Allah ne amma karshe annabi Musa ce annabi Isa ce ke in tu'azzibuhum fa innahu ibaduk in ka musu azaba Allah ba kai bayan sun ce ma Allah fa yana da kishiya su ne kuma yake cewa in an yi masa azaba bai wa in tagfir lahu in kuma ka gafarta musu innaka antal azizul hakim Allah kai mugwayi ne mai hikima ne to me kawo maganar gafara in ba dan annaba suna da wata irin zuciya wadda ta sha babban da ta mutane ma anna Allah qad hattama tare da cewa hukuma ne Allah ya riga ya yanke ta kawai sai ta same su وقال سي الله سبحانه وتعالى فلا تأس على القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى kada ka yi bakin ciki akan mutane fasikai ai la tasaf alaihim wa la tasab kada ka yi bakin ciki kada ka damu akan su me yasa fa innahum qad fasaqu lalle so sai da ya sun zama fasikai kawai mutanen banza ne mutanen wahi ne wa bisquhum fasikancin su iqtaba ya hukunta ruku'a ma nazala bihi waruwa abinda zai sauka gare su la zulman minna ba wai zalunci ne da gare mu ba mun zalunce su bane saboda haka Allah ya yi cewa kakkaro ke ne da raga musu kare su kawai hukumar da za a musu kawai za su yawo cikin daji batan kai shekara arba'in ko batan kai ko na gidanka aka ba na yini guda ba ka ga gidanka ba ai hukuma ce wani tsoho da muka ta wata shekara muka ta yi maka kasan ɗakunan wuta diri ɗin kawai shi ya je masallaci ya dawo kawai ya ga ɗaki kawai sai ya waɗa sai ya ga mutane ba in ɗakin su bane aka ce ba nan ne ɗakin ba wai hita ya ƙara kewayewa ya faɗa ɗakin aka ce ba ya ƙara kewayewa ya ce kai na ne ɗakin ba mutane suka ce na muka sani mu san ɗakin ka shi tun da ya ga ɗakuna yi da kawai ɗaki da ɗaki ɗaki din ya je dawo kawai sai ya dawo wannan wani kuma ya ta shiga kowane ɗaki sai wannan din ya je sai ya shiga wannan ɗaki wata ko irin wannan haka maka ko minti goma kai ka bace baka san inda kake ba ai ba daɗi Allah kiyaye saboda haka Allah subhanahu wataala yana ma mutane hukuma ne da gwargwadon abin da suka yi Allah ta'ala bai kama mutane sai da wani mugun aiki da su aikata hukuma kuma ta Allah subhanahu wataala kala kala ce kaga su irin wanda Allah ya musu cikin daji Allah ya bar su kawai ba wani abu aka saukar musu ba su ji su sha a cikin wannan yanayin ba annabi Musa roƙa masa Allah yace a rage sauko masa abinci aka saukar suka ci suka koshi suka ji daɗi suka ce kai ba masu son shi a gaya ma Allah abinci suke so irin wanda suka sani a cikin da kafin su zo wannan daji Allah ce to shikenan kuma kun kusa isowa gari ku je ku ganin cikin gari albasa ce da adas da wane ne ku je ku ci da kabewa wannan nama ne gyararre sai dai ka ci wannan kuma sai ka yanka shi kuma sai ka sa kuɗi ka sayi ba ka ta ka iske kawai an baza albasa ana sai da ka kwashi ko kabewa ko adas ko alkama ko ba haka ba ko wake ga abin da ka iske kasuwa sayin shi zaka in kana da kuɗi a baka in baka da kuɗi kai ta zama da yamma to sai suka zaɓa ma kansu wahala akan jin daɗin da ubangiji Allah subhanahu wataala ya zaɓa masu Allah subhanahu wataala ya raba mu da irin halayensu abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ka yafe mana Allah ka samu dara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين